الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغبا da karatun littafin risala muna cikin babi mai bayani game da taimama in mutum wanda bai samu ruwa ba mi zai an kace taimama zai yi ko bayani game da taimama da kuma siffar yadda ake yanta to jiya an ji wasu da cikin hukunce-hukuncen ta yau zai faɗi siffar yadda ake yi practically ya ce wata yammumu taimama bisa ida tahir ana yanta ga wuri mai tsarki ya ce a sa'idu a ɗahiru wuri mai tsarki to kaga cewa as-sa'idu dahir fassara as-sa'idu dahir kamar fassara ce ga maganar Allah fatayamma Musa idan ɗayyiban. menene ɗayyiban? shine ad-dahiru kaga fassara ce ta malamai ko ya kunufaci wuri mai ad-dayyib asali mai daɗi ko ad-dayyib mai ƙamshi duk ana fassara ɗibin da shi ko daɗi ko ƙamshi to amma kaga nan sai sun ka fassara da al-dahiru tunda wuri wuri mai kamshi yana wuri na zama mai kamshi kaga kamshi bai kama da wurin arwalla ba haka wuri mai dadi tunda ba abinci bane abinci ake neman mai dadi kuma fassara wuri mai dadi a dayin mai dadi kun bai dace da wurin arwalla ba don haka mihi dacewa mai tsalki kaga tsalki ake nema ga wurin don haka duk wurin da a wuri mai tsalki to ya halatta ya taimama bisa gare shi wahuwa shi a saidu ɗahiru wa alaikum salam ka gani kamar maganar Allah inda yake magana game da abinci ya ce ku ci halalan ɗayyiban kaga kamar yadda ya ce fata yamma musa idan ɗayyiban ya yi amfani da kalmar ɗayyib sai an ka fassara ɗayyibin da a ɗahiru ko ga wurin taimama to shi ko ga abinci da ya ce kulu mimmar zaƙanakun halalan ɗayyiban yaya ayat take kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci kaga sai amfani da tayyib tayyibati jam'i na tayyib kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci yanzu wannan tayyib ta gehen abinci ita ko ya za a fassara ta tayyib ta ta gehen taimama an fassara ta da tsarki to tayyib din da Allah ya sa ta gefen abinci me ya kamata a fassara ta halal ma dalla kaga baka cewa daga mai daɗi ko daga mai zaƙi ko daga mai ƙamshi ko daga mai tsalki a sai a ce halal kaga sai ɗayi buhuwal halalu abinci mai daɗi mai tsabin ga shi ne halal domin wanda ba halal ba haram komi zaƙi nai kaga bai bai da daɗi ga shari'a inda shari'a ta haramta shi don haka a ɗayi ga gefen abinci yana nuhin halal to yace taimama ana yin ta ga wuri mai tsalki haga al'adar dan adam ko saboda waɗanda ka salla wasu wurare su samu a fara karatu da su shi yasa nika dan jinkirta ba an yi salla to kuma yanzu kaga waddu lautu da hinu fayu da hinuna sun yi gurin ka sassabta su ida sassabcewa yawancin da ina jinkirta kuma kaga yanzu kuma su ko sai sun ƙara jinki don haka yanzu karatun zai koma ƙarfe takwas na sahi kenan maimakon sun samu an dan bada tazara bayan an sallama sallah su yi niyya su taho to kuma kaga su ma sai sun yi nasu jinkiri shi karatu kalma guda an kai ba da kai ba hasara ta sannan kuma tun abinda baka san da shi ba aka cewa ka makara gare shi abinda ka san da shi kamata ya kai ka shirya kai programming din lokacin ka yadda za a fara shi da kai a kare shi da kai amma bai ma'ana a yi makara ba haka duk karatuttukan da aka yi da na wa'azi da na duk haka mutane wani sai shidda ta wuce karatun da muka fara ya kamata fara tun biyar wani shidda da rabi ha ganin sannan ya taho makaranta to mi kan taho yi shidda da da sauransu to Allah ya shiryar da mu to kamata ya kakka bari a fara karatu sai kana nan kakka bari kalma guda ta wuce ka to ina yake to yace taimama ana yin ta ga wuri mai tsalki wa huwa shine ma zahar duk abin da ya bayyana ala wajhil ardi akan fuskar ƙasa min hada gare ta ita ƙasar duk abin da ya bayyana ya zahara ai ala abin da ya ɗauhaka akan fuskar ƙasa duk abin da yake nan ga zahirin ƙasa to shi as-sa'idu tayyib min turabin na turbaya aw ramlin ko yashi aw hijaratin ko dutse aw sabakatin ko ko ƙasa mai gishiri ƙasar balma ba akwai ƙasa mai gishiri ba ma to ita ce sabaka kenan duk dai abin da yake fuskar ƙasa ko kuma farar ƙasa ko jar ƙasa ko baƙar ƙasa duk ba ana samun su ba to waɗannan duka abin da ya bayyana ga fuskar ƙasa ne duk ya halatta a yi taimama gare su ya daribu to yaya yake taimamar sai ya ce ya daribu biya dai hil'ar da don haka ga duk abin da a ƙasa wanda yana da tsalki ya halatta a yi taimama to sai malikiya sun kasa ƙaidi na rashin dalili sun ka ce malam tugayyar husunatu adamiyin muddin aikin dan adam bai canza shi ba dan adam bai sarrafa shi ba to shin abin tambaya shi in dan adam ya sarrafa shi ya koma najasa to mutuƙa yana nan mai tsalki shikenan iya halatta ya taimama tunda dai ƙasa na kamar siminti kamar fenti kamar tiles kamar marble waɗanda duk dan adam ya asalin su ƙasa ne amma dan adam ya canza su ya dafa su an dafa su don haka an sarrafa su da an ka dafa su sun tashi daga masu tsalki atomi zai hana a yi taimawa bisa gare su ya saka ga waɗanda ba mazaban malikiya ba kamar makka kaga mazaba ahmad bin hanbali suke bisa gare ta mafi yawa hukumance mazaba ahmad bin hanbali kaga su babu ruwansu da wannan sharaɗi shi yasa kaga sun shafe ko ina ko ina an sa marble an sa tiles ba inda za ka ganin ƙasa masallatayyan nan don mi don sun san cewa ana taimama bisa ga waɗannan abu don a ko ku in taimama ta kan muku bugi tayar ɗaya ka yi taimama ka tayi ba sharaɗi ne sai ƙasa ba tun da tayar ai daga ƙasa ne siminti ginin da an kai ta siminti ko hentin duk ƙasa ne ai ƙasa ne iyaka ɗan adam ya sarrafa shi to da ya sarrafa shi kuma ba ai bai koma najasa ba don haka yana nan dai sa'idan ɗayyaban to Allah ya shirya da mu to ya daribu biya dai hilar daga yadda ake taimama nan practically yana bugun ƙasa da hannuwansa biyu to da an ka ce bugu ba ciƙatta zai yi bakin ƙarhi ne ba ba bugu na haƙiƙa ma'ana ya dahi ƙasa ya sa hannuwansa biyu hakan ga ya dahi taɓa ƙasar ko fa'in ta'allaka bihima shay'un in wani abu ya rataya ga hannuwan kamar kila wurin kura ce ko yashi ne da ka dafa kura ko yashin ta ya kamata ka bursu na fuskar ka da kura to shikenan sai ya ce nafadahuma sai ya kakkabe su nafdan khafifan kakkaba mai sauki ko ya kakkabe ko ya bushe ko ya bushe in kamar hakukuwa ne kila akwai hakukuwa wurin da wasu hakukuwa ko wata kura ko wani yashiya ba a ce ba yashin aka son ka samu fuskar ka ba ibada ce kawai na fatar kun fahimta don haka in wani abu ya rata ya gare sai ya kakkaɓe ko ya bushe in ya bushe lokacin nan thumma yamsahu bihi ma wajhahu sannan ya shafi fuskarsa da su hannuwan kullahu dukkan fuska mun yi faɗin fuska cikin iziya mun yi ga risala ko faɗin fuska da baki inda gashi ka tsirowa na al'ada banda mai sanko zuwa ƙarshen haɓa da faɗi kuma da bakin wanga kunne zuwa wanga kunne to duk ya shahi ko'ina duk ya sa hannu wanga ya faro da sama da arwalla da taimama duk da sama aka faro a saman huska sai ya shafa ko'ina in ya kaga gemi sai ya jaɗai mashan shafa tun mai ya daribu sannan ya sake buga ƙasa na biyu biya daihi ya sake buga al'ar da ƙasa biya daihe da hannuwansa biyu kaga bugu na biyu kenan ko fayam sahu yumnahu sai ya shafi hannunsa na dama biyu su rahu da hannunsa na hagu to kaga su gare su bugun ƙasa biyu akai akwai hadisin da ya zo da bugun ƙasa biyu wurin taimama hadisan abdullahi dan umar amma bai inganta ba da ifi ne shi yasa malamai ba su kidan yawa da shi imamul bukhari da ya zo cikin sayul bukhari ya ce a taimamu lilwajihi wal kafaini taimama ana yanta ne ga huska kawai sai tahuna biyu tahuna banda zira'i shi hadisin dan umar shi ya zo da bugun ƙasa biyu da kuma shafa hannu zuwa zira'i to shafa hannu zuwa zira'i wurin taimama bai inganta ba abinda kawai ya inganta hadisin amma rubna yasirin wanda bukhari da muslim da sauran mallamai sun kawo shi ko hadisan ammar fuska kawai yace sai ta fuka don haka gabubuwa biyu an na taimama fuska sai ta fuka hannu su ma malikiya da yake sun san hadisin bai inganta ba sai sun kace bugun ƙasa na farko shi afarilla bugu na biyu sunnana shafa hannu zuwa ku'i shi afarilla shafa zuwa zira'i sunnana yasa in kun diba sharhin littafin ga yace da mutun ya shafi hannuwa kawai ya shafi ku'i kawai bai shafi zira'i ba yace tarjuma ta tayi hmm to hmm hmm na yake yace hatta innahu law taraka darbata thaniya da ya bugun kasa na biyu wa masahal wajha ya shafi fuska kawai wala da yadda hannuwa biyu bil'ula da bugun ƙasa na farko a ji za a huta ma mata ta yasan mai ya yi to ya ce ko sun mai daribu biya da ya sannan ya sake buga ƙasa da hannuwansa biyu bugu na biyu kenan fayam sahu sai ya shafi yumnahu damansa biyu su rahu da hannunsa da hagu ya sa hannun hagu ya shafi dama ga yadda zai shafan nan ya ja'alu yana sanya a sabi a yadda hiliyosara yatsun hannunsa na hagu ala a ɗarafi a kan gefen a sabi a yadda hiliyom na yatsun hannunsa na dama sun mai yumiru a sabi a husannan ya shuɗar da yatsan nashi ala zahiri yadda yi a kan bayan hannunsa ga hannu ina a ciki ina abbai nan na a ciki nan na abbayan hannu ya ce to sai ya sa hannunsa na hagu yatsun hannunsa na hagu akan yatsun hannunsa ga yatsun nan ko sai ya sa yatsun hannunsa na bayan yatsun hannunsa na dama sai ya shudar da su haka har ya kawo ga zira'i sannan in ya kawo sai ya yi hakan ga kuma ko matahiya shine ma'anar ya ja'alu yana sanya asabi a yatsun yadda heliosara hannunsa na hagu ala a ɗarafi a kan gefen asabi yadda helium na hannunsa na dama kaga ya sanya yatsun hannunsa a kan na a gefe ko to sai ya sanya su haka sai ya thumma yumirru asabi a sannan ya shuɗar da yatsunsa ala zahiri yadihi akan bayan hannunsa wa zira'ihi da kuma zira'insa nan na bayan sai ya shuɗar da su akan bayan hannun ko wa kada hana alaihi asabi'ahu alhali ya lankwashe su waɗanga yatsan ya lankwashe su haka ya lankwashe su yadda za su game ko ina kaga ya gaben ga lankwashewa kaga in yasa sai ya lankwaso su haka kaga ya lankwashe kaga ba tsaye suke ba ko ya lankwashe su sai ya shuɗar da su na yake wa hana alaiha asabi'u alhali ya lankwashi yatsunsa gare shi to zai shudar da su hatta ya blogal murfaqai na hayya kawo ga murafiqai murafiqai biyu hade suke kowane hannu murfaqi guda gare kuma bai yiwa ka hada hannuwa biyu kai musu shafa guda don haka ka ba murfaqai ne ya kama hatta ya blogal murfaqi ya kamata hatta ya blogal murfaqa har sai ya kai ga murfaqi wagga gwiwa hannu ita ce murfaqi wagga ita ce ku'i ko kuma ka ce rusgu to ina yake sun mai ji alukaffahu sannan ya sanya tafin hannunsa alabaɗin zira'ihi a kan cikin zira'insa sai ya sanya tafi in ya kawo nan zira'i ko to sai ya sanya tafin hannunsa min ɗayi mirfaƙihi daga naɗin murafiƙinsa kaga ai nan akwai naɗe-naɗe ko to shi ne ɗayi daga naɗin mirfaƙinsa ma da kaga nan ya ce mirfaƙi guda bai ce mirfaƙaihe ba min ɗayi ga naɗin mirfaƙinsa ƙabidan alaihi yana mai damƙa a kai nai hatta ya blugal ku'a to sai ya shuɗar da su kuma har sai ya kawo ga ku'i nan maɗauran agogo min yadda helium na ga hannunsa na dama sun mai jirda sannan ya gudanar da baɗina bahamihi cikin babban yatsansa ala zahiri bahami yadda helium na akan bayan babban yatsansa na hannun dama in ya kawo nan sai ya sa wanga babban yatsa na hannun hagu sai ya bi bayan babban yatsa na hannun dama kun fahimta? to sun mai yamsa hulisura to haka zai shafa hannu na dama sannan ya shafi hannun hagu biliyum na da hannun dama haka za kamar hakan ga kamar yadda yawa hannun dama shi ma hannun hagu sai ya sa yatsun hannun ga gefen yatsun hannun dama sai ya shudar da su haka ya lankwasa yatsun in ya kawo nan dada sai ya lankwaso sai ya yi haka in ya taho sai ya sa wanga babban yatsa ya bi bayan babban yatsa ne sai ya ce walau masu haliyum na da ya shafi hannun dama biliyu sura da hannun hagu waliyu sura ya shafi hannun hagu biliyu na da hannun dama kai fasha a duk yadda ya so wata yassar alayya kuma yadda duk ya sauka gare shi wa awa abal masha in dai ya game shafa ya shafi ko ina la ajza'ahu ya isa mai ba dole sai yayi haka ba da yayi hakan ya shafa makasudi dai ya game ko ina yayi ina fatar kun fahimta to wa'iza lam yajid aljunubu wa'iza idan aljunubu mai janaba lam yajid bai sa awil ha'id ko ko mace wadda mai haila wadda haina ta dauke ma idan gudansu bai samu alma a ruwa lidduhri domin wanka ba tayammama sai su yi taimama mai janaba ba dole sai yayi wanka ba haka mace in haila ta dauke sai ta yi wanka to janaba ta kama shi bai samu ruwan da zai wanka ba to me hukunci sai shi taimama ashe kenan kamar yana son ya nuna ba ga karamin hadasi dai aka taimama ba hadda babban hadasi yadda ya halatta a yi taimama ga karamin hadasi haka ya halatta a yi ga babban hadasi ina fatar kun fahimta to tayammama su yi taimama wa sallaya su yi sallah fa'iza waje dalma don haka ya halatta kenan mai babban hadasi kamar janaba ko macin da haila ta ɗauke musu yi sallah in ba su samu ruwa ba sai su yi taimama fa'iza waje dalma a in sun samu ruwa ta ɗahara sai su yi wanka wallam yi ida ba za su ranka masallaya ba za su maida masallaya abin da sun ka sallata ba sallar da sun ka yi ɗazu da janaba da taimama to yanzu in sun samu ruwa sun yi wanka ba sai sun ranka ta ba ta yi ya ka dai su yi wanka to wallahi ta'ur rajulun ra'atahu mutun baya saduwa da matarsa allatin qata an hada muhaidin wanda jinin haila yayyanke mata aw nifasin ko jinin biki bitta dauko da saboda tsalki bitta mu bi da taimama taimama ana kiranta daharatun turabiya tsarki ce to in mace yanzu wanda bai samu ruwan alwala ba sai ya taimama ba haka wanda bai samu ruwan wanka ba in wankan janaba ne in na haila ne in na biki shi ma sai shi taimama ko to mace haila ta ɗauke mata ba ta samu ruwan wanka ba to sai ta yi taimama shi ne ya ce mutum bai isa ya sadu da ita da wannan taimama ba ina fatar kun fahimta hatta haka yake hatta ya jida min alma'i har sai ya samu ruwa mata da harbi hilmar ato abinda mace za ta yi wanka da shi wankan haila ba shi an bisa gare ta ba yanzu sun mai ta ɗahara ni sannan wanda za su yi wanka bihi da shi jami'an gaba ɗayansu da shi da ita in sun ƙari kaga sai ya samu ruwan da kawa mutum uku wanka na farko ya ba ta ce ta yi wankan haila sannan na biyu in sun gama janabar su wanda za su wanka su biyu tare to sannan ɗaya ka iya saduwa da ita to in babu suha kuma ga bukata ta yi kwanaki tana haila ya bukace ta kila ita ɗaya gare shi ya bukace ta yanzu haila ta ɗauke kun babu ruwan wanka to a ƙaza a yi ah ku tambayo mana shi a ƙaza a yi ai lalura ce ai shi allah abin da ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'atazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadahurna fa idza tadaharna fatuhunna min haythu amarakumullahu inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina suna tambayar ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam anil mahidi dangane da mata masu haila ko kuma almahidi wurin nan da suke haila da shi gaba gare su ƙul ka ce musu huwa azan shi haila cuta ce ko kuma nan inda suka haila cuta ne kaga mi azama ne cuta duk mutumin da ya fake saduwa da mata ta tana haila lalle cuta na samu ne cuta ne shi jinin na haila cuta ne don haka sai ya ce huwa azan sai ya ce sai ya ce fa'atazulun nisa'a don ku nisanci mata fil mahidi lokacin da suke haila ko ku nan inda suka haila da shi fala ta karabu hunna kakku kusance su da saduwa kakku sadu da su hatta ya dahurna sai sun yi tsalki to shi tsalkin ga sai an ka kara ma juna sani me aka ne da sai sun yi tsalki wasu sun kace sai sun yi wanka tunda a dore yana cikin sunayen wanka eh wasu sun kace a sai sun yi tsalki hailar ta dauke ta tai ta kama ruwa gaba gare ta wanki jinin da ta wanki jinin shikenan ta halawurin ya tsarkaka ina fatar kun fahimta da zaran mace inda jini ya dauke mata tattai ta wanki gaba gare ta to gabanin ta ya wanka ya halatta a sadu da ita shine mafi ingancin zance to yan an sadu da ita yanzu mi an bisa kanta wankan haila da wankan janaba ko ga haila nan ga janaba to wanka guda na isar ta eh wasu sun ka ce yana isa amma mafi ingancin zance wanka guda baya isa saboda kowannen su farilla ne farilla bai dauke farilla amma da a ce wani wanka ne na sunna janaba ta kama ta ko hailar ta kama ta to wancan wanka na sunna ya shigo cikin wanga in ta yi wankan janaba ya dauke wancan na sunna amma tun da farilla ne yanzu in ana biyar ka sallar azuhur da sallar la'asar in kai yi guda ta dauke don me saboda kowannensu mai gidan kai ne ne kowannensu farilla ne don hakan farilla bai dauke farilla sai maki ingancin zance na haɗa muku akwai waɗanda ce wanka guda su ya ishe ta sai ta yi niyyar su ɗai wankan haila da amma mafi ingancin zance sai ta yi kowane sai ta yi wankan haila daban ta yi wankan janaba daban ina fatar kun fahimta to to ina yake to shi ne kaga yace to to in jini ya dauke mamace baya iya saduwa da ita dole sai ya tanadi ruwan da kawa mutum uku wanka na farko ya bata ta taitaye wankan haila tukun shi a tsalki gare su su ta tsalkaka sannan bayan sun kare kuma wanda za su wanka da shi da ita to ina yake wafi babi jami'is salati cikin babi mai gamammar magana game da sallah can za mu cimmai insha Allah ta'ala babun jami'un fi salati to cikin wannan babi shay'un akwai wani abu min masail tayammum na matsalolin tayammama can ma zai kawo wasu abubuwa da cikin matsalolin tayammama in Allah ya kai mu to madalla wannan shine karshen babi mun ji tayammama ga mai risala ko to ka gani kaga shi bai cika damuwa da kawo kabu kaza farilla abu kaza sunna ba a shi irin yadda malaman hadisi kasan mai yawan malaman hadisai aikin ɗaya su hakawowa ba a tsayawa tafsilin ga farilloli ga sunnoni ga mustahabbai to haka na ya kai to Allah ya samu na albarka ga abin da mun ka karanta sai babin filmasi alal kuffaini shaha akan kufi biyu akwai tambaya eh alaikum assalam eh amma na sunna ne da na farilla da yayi na farilla na sunna ya shiga ciki na ya isan mai ya isa mishi kamar yanzu wanda ya yi wanka in yi to ana casa ya sake alwalla kaga alwalla ana yin ta saboda karamin hadasi to wanka shi ko saboda da wanda ya yi wanka ya isa mai ga alwalla ko da da ka zo wankan baka yi alwala ba in dai ka wanki jikinka duka ka yi wanka ya isa ma in ka hito ba sai ka sake wata alwala ba sai ka yi sallah dai da wannan wankan saiwa kuma shi kenan ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk